نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونست الأمة وجاهد في سبيل ربه أتاته الله لقين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم عباد الله فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أوصيكم ونفسي أيها المصلون الكرام بتقوى الله عز وجل وسم وطاعة فإن مولاكم قد أمركم بذلك في موكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وبعد هذه الوصية المكررة في سامع المحاضرين كما نص الله تعالى هذا النص في قرآن الكريم المكررة في كل أسبوع يقول الباري سبحانه يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور وصف الله تبارك وتعالى هذه الدنيا بأوصاف كثيرة متعددة معظم هذه الأوصاف تعود إلى الذم والتوبيك كما يدلنا ويشيرنا الآية القرآن كثيرة والأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرة متعددة الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في حديثه الشريف بوصف هذه الحياة كما أخرجه كما أخرجه إمام النووي يقول عليه الصلاة والسلام الدنيا ملعونة وملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم ومتعلم هذه وصف وصفها النبي صلى الله عليه وسلم لنا بأن نكون في غاية التحذير بمثل هذه الحياة الله سبحانه وتعالى يقول بمثل هذه الحياة إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاقتلت به نبات الأرض فأصبح شما تزرح الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير عملا ويقول الباري في وصف هذه الحياة زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والكيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها وأضواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد عباد الله هذه الحياة لها كطر عظيم في مثل هذه الأيام يقول النبي صلى الله عليه وسلم يوشك عليكم في آخر هذه الحياة أن تصبح المرء مؤمنا ويمسي كافرا وأن يمسى الرجل مؤمنا ويسبه كافرا هذا يكون في آخر هذه الحياة بشيء ملهمات كثيرة متعددة بمثل الغزوات الفكر كما سردنا عن اليهود والنصارى وحب الهوى وحب الرئاسة وحب العلا في الدنيا هذه أشياء لها كثيرة جمة يقول الباري بوصف دار الجنة تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فكتلت به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حسيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم يقول الباري بمثل هذه الحياة الخطيرة أعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاكر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون هضاما أقول ما قال إن صوبا فمن الله وإن أقطعت فمن من الشيطان فاستغفروا ربكم إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه وله الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون أما بعض أنواع مسلمين wanda muka haɗa a wannan masallaci namu mai tarin albarka ƙarƙashin ƙungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna dake wannan karmar hukuma ta mu ta kauga mu a nan jihar Jigawan Najeriya wannan kutuba ta mu ta ɗaya daga cikin makonnin da suka kasance cikin watan shida na musulunci watan jimadin al-akhirah yau hijira da shekara 1445 za ta tattauna ne game da ɗaya daga cikin haɗarori wanda labudda min rayuwa ce ta duniya tana cike da haɗari wanda kuma ba mu kawa sai mun rayu a duniya sai dai Allah domin ƙaunarsa da ke da mu bar mu haka ba ya haska mana fitila inda ya kamata mu sa ƙafa da inda ya kamata mu ɗauki domin ƙaunarsa da mu da kuma gudun kada mu faɗa cikin haɗari gaba ɗaya malamai suna cewa abubuwan da suka fa zama haɗari a kun musulmi mai imani babu abubuwa kamar abubuwa guda uku na farko rayuwar Allah ya siffanta duniya a ƙur'ani a ayoyi da yawa hakanan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya siffanta duniya a hadisai masu yawa amma siffantawar a galabiya yawancinsu tana koma zuwa ga zargi da taɓewa duk bayanan da Allah yake a duniya da yawansu iya nuna ƙarshen abin ba shi da kyau ƙarshen abin akwai halaka akwai taɓewa wannan duk mai ta'ammuli da ƙur'ani da ayoyin ƙur'ani zai fahimci wannan to duniya tana cikin haɗari wanda dole a matsayinka na musulmi sa ran rahamar Allah kai ta ƙarfan da wannan rayuwar abu na biyu shedan shedan iya cikin haɗari a kun musulmi imani domin ya yi rantsuwa sai ya ɓatar da mu ya halakar da mu ya kai mu zuwa ga azabar Allah ya rantsi a gaban Allah lokacin da Allah ya halice shi wala udillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum zuwa ƙarshe hadari na uku shine son zuciya zuciya tana jikina tana jikinka amma hadari ce ya sa ma'aikin Allah ya faɗa cikin wani hadisi cewa iza salahat salahal jasadu kullu wa iza fasadat fasadal jasadu kullu tsokar jikin ɗan adam manzon Allah ya ce in ta gyaru dukkan jiki ya gyaru in ta ɓaci dukkan jiki ya ɓaci sai ma'aikin Allah ce ala wahiyal qalb wannan tsoka ita ce zuciya waɗannan abubuwa guda uku ya uwa mu dinga taka tsantsan muna neman taimakon Allah akan su rayuwar duniya shedan da kuma son zuciya duk wanda ya halaka waɗannan abubuwa ne suka halakar da shi in ka ga mutum a wutar jahannama a gobe alkiyama to ɗayan ukun nan ne sau kai shi wutar saboda ka muita ka tsantsan mu kula ya ƴan uwa masu albarka qur'ani yana zantar da mu cewa Allah ta'ala yana faɗi ya ayyuhan nasu inna wa'adallahi haqqun ya ku masu imani alƙawarin Allah gaskiya ne duk abin da Allah ya yi alƙawari to gaskiya ne ba irin alƙawarinka bane ba irin alƙawarina bane ba irin alƙawarin ƙasarmu bane alƙawarin Allah gaskiya ne la raibu wala shak babu kokonto babu kwan gaba kwan baya a cikin duk abin da Allah ya alƙawari a cikin alƙawuran da Allah ya yi ya ce duk wanda ya shiga cikin hajar ɗan uwansa to Allah zai shiga cikin hajarsa alƙawarin Allah gaske ne in kana cikin taimakon ɗan uwanka to Allah ya ce zai taimake ka kuma zai taimake ka a duniya da lahira wannan gaske ne in kai da kyakkyawan niyya za ka gani ƙur'ani ya ce Allah ya faɗa duk maciyin riba Allah ya tsiri masa albarka wallahi gaske ne ba wasa bane inna wa'adallahi haqqun ƙur'ani ya ce dukkan wani wanda yake karɓar rashawa da hanci da riba da ƙamaya maya da kaza da kaza to wuta yake ciwa kansa wannan kuma gaske ne ba ƙarya ba ne ƙur'ani ya ce duk wanda ya danne wanda ya danne wa maraya haƙƙinsa don yaro ne don ba shi da wayo don kaza don kaza ya cinye mai kadarorinsa dukiyarsa to ƙur'ani ya ce a masa albishir wuta yake ciwa kansa duk wanda ya yi magomago wajen hukunci da zaƙin baki da cin hanci da waye aka ɗau haƙƙin wani a shari'anci aka ba shi ya ci to manzan Allah ya ce ya faɗa masa wuta ya ci in ya ga dama ya yawaita wannan wutar in ya ga dama ya karanta ta wannan duk gaske ne ɓangaren mata manzan Allah ya ce duk mace baliga ya musulma ta fito da sassan tsiraitinci a waje to da Allah da mala'iku suna tsine mata albarka hatta koma gida ba dole sai matar aure ba inda ta kai shekarun balaga ta fito da gashin kanta a waje kirjinta a waje dantsanta a waje manzon Allah ce har ta koma mala'iku suna la'antarta wallahi gaske ne kar kai shakka gaske ne qur'ani ya jero wa ansu mutane da Allah ya tsine musu albarka ya ce wa ansu ma dan wuta Allah ya halice su walaqad zara'ana li jahannama kathiran min al-jinni wal ins yace lahum qulubun la yaqiluna biha walhum a'yunun la yubsiruna biha walhum azanun la yasma'una biha sai Allah ce ulaika al'an'am bal hum adal ulaika humul ghafilun ba sa jin gaskiya ba sa ganin gaskiya ba sa tunanin gaskiya da zuciyarsu Allah ce wannan dan wutar jahannama Allah ya halice su inna wa la yaqu alƙawarin Allah gaskiya ne ciniki ka saya na siyar ya halatta in an bi hanyar shari'a amma akwai cinikayya da yawa ta haram wanda kaci kaci kaci haram kake ci kuma wallahi gaske ne ba ƙarya bane ba shakka a cikin magana inna wa'adallahi haqqun sai qur'ani ya ci gaba da cewa fala taghurrannakumul hayatud dunya kar ku yadda duniya ta rude ku Allah ya san duniya mai rudi ce yace kar ku yadda kar ku ba ta amanna ta ga bayan gwaraza dewa ku duba misali bayan fir'auna in mulki ne da jabberanci da ji da kai amma fir'auna kafin ya mutu sai da ya gane rayuwar duniya yakin banza ce sai da ya gane shirme yayi sai da yi nadama nadamar da ba za ta yi masa amfani ba ga karuna in kudi ne in kudi ake ji shi to karuna dole sai a misali tunda qur'ani ya bada labarin sa Allah ya tara mai dukiyar da bata da iyaka amma kafin ya mutu sai da yi nadama sai da ya gane duniya ba komai bace sai da ya gane aikin banza yayi kaga waɗannan biyun sun hole sun yi sharholiya sun shakata a duniya amma ƙarshen bi musu kyau ba to ina ya kai da ni wanda rayuwar yau fari gobe baki ake yi ya za ka ɓata wa kanka lokaci ga wanda suka yi sharholiyar ɗari bisa ɗari amma duniya ta juya musu baya da ƙarshe sun mutu suna da dama to kai ta katsantsan da wannan rayuwar falata guran na kuma hayatu duniya kar ka yadda duk abin da zai ɗebe ma imani duk abin da zai rage ma kusanci da kai da ubangiji karbu da shi ka bata da kowa a duniya don ku shirya da Allah ka nemi shirin Allah akan shiri da kowa wannan shine ka'ida wanda malamai suka zayyana cikin littafansu qur'ani ya ce fala taghurrannakum hayata dunya wala yaghurrannakum billahi al-gharur kar ku yadda mai rudi ya raba ku da Allah shine shedan mita ka tsatsan da wannan rawayin wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hadisin Imam Nawawi Allah ta'ala ya masa rahama Yahya bin Sharaf yake cewa manzon Allah ya ce ad-dunya mal'una wannan duniyar tuni Allah ya kwashe mata albarka tsinanniyan albarka ce wanda kake batawa da dan uwanka akanta wanda kake zuwa gun boka akanta wanda kake kin sallar jam'i akanta to tuni Allah ya tsine mata albarka wanda kake zina kake luwatsi kake shan jini akanta to tsinanniya ce daga bakin manzon Allah la yadiqu anil hawa ad-dunya mal'una ta sa ka bata da wannan ta sa ka zagi wannan ta sa kai wa wannan kazafi duk akanta to Allah ya ce a faɗa ma kai dai musulmi ne eh to duniya Allah ya tsine mata albarka in za ku karungumi tsinanniya to sai ka ɗaura niyya kuma ya ce wa mal'unun ma fiha duk abin da ke duniyar Allah ya tsine masa albarka sai kawo harfin istisna'i to gaciya kan an sa abubuwa guda hudu kawai ya ce illa zikirallah wa ma walahu sai ambaton Allah da abin da ya jibinci ambaton Allah duk abin da Allah ya ce halal ne ka yi shari'a ta baka dama ka yi to irin wannan an cire su daga tsino da Allah ya waduya sannan kuma wa alim wa muta'allim da malamin addini da dalibin musulunci da malamin da yake koyar da addini da dalibin ilimi na addini to waɗannan sun fita daga tsino da Allah ya waduya amma in ka ɗauke wannan abu guda hudun su kadai manzon Allah ya fitar a wace irin rayuwa muke yanwa ina muka sa gaba ne fa'ida ta zahabun ina za mu je ne kabari ne fa a gabanmu fa kullun ka kwana ka tashi wallahi ka matsa kusa da kabarin ka ya matso kusa da kai ba za ka taba yin baya ba ba zai taba yin baya ba kullun matsar juna muke yi akwai lokacin da za a haɗu kuma shikenan magana ta gare nawa aka yi musamman kwanan da ake mutuwa ta fuja mutum ku gaisa da shi ya fito ya fito yake nan ba zai koma ba ya tafi tana kaina tana kanka ko yanzu ko yanzu fala ta gwaran da kuma alhayatu duniya a wannan rayuwar da Allah tuni ya tsine wa duniyar albarka mu sani yanzu a rayuwar wanda wahala ake sha amma a cikin wahalar wa an sun bar Allah sun bar manzon Allah yanzu ku duba kaka muke ciki ta harkar subo da ake yanzu mu dau mutane nawa ne suka rasa sallar jami'a kan su sallah ta jami'i wallahi ba za ka yi girga su ba wani iya gona shi abin nan dogaransa sobo yake cira wani an kawo gida iya sauƙi amalanki iya figa za a kira sallah a gama ba zai je yi ba kana ganin ka fita gun Allah wallahi baka fita ba a matsayinka na baligi musulmi ai sallah guda ɗaya ka ƙinta ko azhar ko la'asar ko maghrib ko isha ko asuba ka ƙi sallah da gangan wallahi ka zama kafiri ittifaqin malaman a musulunci in dai ka kai shekarun balaga ka bar sallar jim'i guda ka bar sallar farilla guda ɗaya baka yi ba to agun Allah kai ba musulmi bane sai dai ka sake dawowa ka sake musuluncinka manzon Allah ya faɗa hadisi mai inganci ya ce duk wanda ya bar sallar la'asa a jami'i ta fice bai yi ta a jami'i ba can ya zo ya yi ta shi kadai to manzon Allah ya ce kamar autara maluhu ahlahu kamar yayi asarar dukiyarsa da iyalansa duka duk abin da ya mallaka da iyalansa da Allah ya bashi to ya waye gari ba komai ba kowa to za a kwatanta mutumin da ya asarar jam'in la'asar kwatanta shi da wannan manzon Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam yanzu ina za mu kai da wannan rayuwar nawa shirme da abubuwan da layu simin wa layu gudumiju sun samu basalloli a cikin jami'i muna rayuwa da ka yadda ka san dawwama muka zo wannan duniyar idan mun zo ɓangaren cinikayya wani zai samu kuɗi burin sai samu kuɗi amma ta ina zai zo in Allah ya titsiye shi a lahira zai tambaye shi wacce amsa zai biyo Allah bai damu ba ya'ati ila nasi zamanun manzo Allah ce zai zo wa mutane wani zamani mutum bai san ta ina zai samu kudin sa ba amin haramin aw halal bai damu ba kawai ya samu kudi kawai ta wace hanya ta wace hanya ba damuwarsa bane kuma ita dukiyar nan da kuke gani ita ce manzo Allah ce tambaya biyu za a yi mata a gaban Allah tambaya ta ina ta shigo ta ina ta fita min aina tasaba wa fima anfaqa ta ina ka same ta kuma ta ina ta fita sai Allah yawa kowa tambaya akan abin da Allah ya bashi ka san da wannan yawa malayan fa umalun wala banu nawa ake yi ciniki na zalunci a zo a ce ana wahala lokacin kaka ba ta yi ba a ce a ba da wai farashin soɓo 500 ko 600 ka karɓi kuɗin ka ɗauko kuɗin ka bayar dama kai tanajin masifa wanda ya matsu talaka bashi da abinci bashi da abinci a jinya da waye ka zo ka bashi a kiran soɓo ka bashi ɗari biyar biyar ko ɗari shida shida ku kun yi ciniki kun yi ciniki eh sai da kaka a ɗau soɓo a baka iya kiran da ka bayar wallahi haram ne wani jirgin bai yi ba domin iya cikin bai'ul gharad bai'un ma laysa inda musulunci bai halatta wani jirgin ba ya halatta kai bashi eh manomi ne ni eh ba ni bashi in Allah ya kai mu kaka zan biya ka in ka yarda rubuta rubuta ka ban 2500 10000 su zan baka amma ba zan baka amfani da ba amma yanzu nawa ne suke tara amfani da wannan nawa an bai talakawa farashin naira 600 500 amma yanzu ana sai da shi 1000 kuma wannan soban zaka dauka ga bashi shi kawai yayi kudi ya tara zai tana jin bade bala'i haka ake rayuwar fa haka muke yi mun manta da mutuwa tana gabanmu mun manta da Allah ce falata goron da kuma lahayar duniya idanmu ya rufe ba mu da tafatawa a gun malamai ba za mu yi ba kawai duniya ce muka sa gaba in kan ga an je wajen malamai mutuwa aka yi za a raba gado ko wani iska ta bige wani shi kenan amma in duniya ta zo malamai baya kime da su kuma wallahi tallahi in faɗa muku cewa ibnul kayyim ya ce matsayin malaman addini a cikin al'umma ka matsayin taurari ne a sama in ka yadda taurari suna haska sama a gane sama ta haskaka duniya ka tafi cikin salama to haka zama malamai suke a cikin al'umma haske ne suke zama zaune da ku a cikin al'umma mu gane wannan hadari ne al'amura da yawa suna nan ba bincike ake yin su to Allah ya ce ya faɗa ma falata goran da kuma lahayatar duniya manzon Allah ya ce wannan duniya Allah ya la'ance ta da abin da duke cikin ta sai waɗannan akwai mutanen da Allah manzon Allah ya jero sun kai takwas a ƙarƙashin kayan maye wanda tun Allah ya tsine musu albarka mai sai da kayan maye mai rubutawa wanda ya zo siya wanda ya ba da shaida da ɗan gadi da ɗan waye in dai kayan maye ne ba sai giya ba in dai kullum muskirin khamr in dai kayan maye ne ka tsinci kanka daga ji ko da ko ka sani ko rubutu ko shaida to tun Allah ya tsine ma albarka nawa ake yin wannan rayuwar a cikin al'umma fala tagurranna kumul hayatid duniya mu dau duniyar a hannu sannu sannu kar mu dinga tanaje musiba da yawa yanzu sun sai gero da dawa sun narke sun ajiye sai nan da wata shida biyar lokacin da damuna bata zo ba ana cikin bazara a fito da shi a dinga sayar al'umma a linka farashi hiburinsa kenan kawai waye ce ma za ka kai gobe kun yi da Allah za ka kai gobe amma in baka kai goben ba ma wannan tanajin bala'i da shi Allah zai hukunta ka tunda manzon Allah ya ce duk wani wanda ya tanajin musifa a zuciyarsa ya mutu da shi da shi Allah zai ta yi hukunta shi gobe alkiyama ita zuciya ita ce abinda Allah zai duba ya mahisabi a kanta ƙur'ani yana cewa ita wannan duniya da kuke gani sai Allah ce inna ma masarul hayati duniya kama in anzalahu min asab sai ce kamar ruwa ne Allah ya sako da shi daga sama ruwa dai da ake wannan rusanannen ruwa Allah ce faktalada bihi nabatul ard wanda ruwan da ya sako ya cewa kuɗa da tsirrai da za su fitowa a bayan ƙasa mimma ya'kulun nasu wal an'am cikin abin da mutane za su ci dabbobi za su ci hatta iza akhazat al-ard zukurfaha har lokacin da ƙasa ta riki adonta wa zayyanat wa zanna ahluha ta adonta ta adon ta adontu ga idan ma'abotanta wa zanna ahluha annahum qadiruna alaiha manoma suna ganin kaka ta yi kawai ai abu ya zo saura saura taki kadan abu yayi dab da kaka sai Allah ce ataha amruna laylan aw nahara sai wani umarni da gare mu ji Allah ya saukarwa da wannan gona a dare ko a rana fa asbaha shiman sai ta bushe ta kekashe ka alam ta gane bil amsa kaman ba ita bace jiya to wannan ita ce duniya in ka gane wannan misalin wallahi ita ce duniya wannan abu zai baka sha'awa zai burge ka amma wallahi gobe sai ka tausaya masa ba shi bane musamman irin wannan duniya ta mu ta Najeriya yannawa aka yi rayayyu sun rike kasa na sun yi shugabancin kasa amma suna nan sun zama murabu suna zaune nawa aka yi gwamnoni da lafiyarsu da komai amma yanzu ba su bane duniyar ba da su take aiki ba wanda suka ɗanɗana ma ba suka ji kenan balanta na kai da ni kai ta ka tsantsan da ita ka allamta gana bila ams haka Allah ya ce kamar ba ita bace jiya kamar ba ita bace yanzu duk mai kula da midiyoyi haka yasa abin da ya fara Ondo State gwamnan jihar ya mutu ana ta tabar zaya za a yi za a yanzu tana an rantsar da mataimakin sa yanzu ne gwamna gwamna akan kujerar mulki ya faɗi ya mutu to ina kai da kake zuwa gona kake hawa mashin kai da mutuwa ta fi kusa da kai ka shirya duniyar ba ba Allah ya kama don mu dawoma bane ka sani duk abin da zaka yi Allah zai tsiye kai ma tambaya gobe alkiyama Allah yake cewa ai ilamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahu ku sani cewa rayuwar duniyar nan wasa ce wargi ne kawai wa zinatun wa tafakurun bainakum da ado da alfahari wa takasurun fil amwali wal aulad da yawan tara dukiya da yaya sai Allah ce kamar sal ghaisin kamar hadiri ne a ajabul kuffara nabatu wanda yake adan da yake kawata manoma idan tsirai ya fito fatarahu musfarran idan tafiya ta yi tafiya iya ba da sha'awa sai ya zamto ya kekace ya yi yalo ya bushe sai Allah ke cafe ta kunu hutaman he ya zamto bushe shi kekashe shi babu shi to wani ita ce duniya duk abin da ya baka sha'awa in Allah ya ma tsawon rumfashi wallahi sai ya baka tausaya wannan duniyar kai taka tsantsan da ita ka nemi neman taimakon Allah ka rage buri ka rage buri ka daina bin 'yan duniya kuna sharholiya ka san kai musulmi ne akwai aiki jajajir a gabanmu na zuwan mutuwa da zaman kabari da ta da hisabi da ba da littafin aiki da auna a kaya a mizanin awon lahira duk iya gabanmu wani ka dinga sa wannan a ranka sai ka rage wata musibar amma in ka shagala ka manta da wannan wallahi duniya sai ta kake inda ba za ka fito ba wata rana manzala ke badawa abu umamatul bahili Allah ta'ala ya kare da shi manzala ke sha kaga duniyan nan idan an mutu Allah ta'ala zai tattara ta duka a gabansa ya ce ikirji ma kana lillahi fiki duk abin da aka yi dan Allah a cikin kiware shi gefe duk abin da aka yi dan Allah a duniya sai Allah ya faka shi a gefe sauran kuma maza lace wuta za jefa shi wata rana manzon Allah sallallahu alaihi iya sallah sai suka ga iya kamar sa hannu zai tare wani abu bayan sallama sai suke faɗa masa manzon mun gana tare wani abu a nan mu komai ba sai ke ce duniya ce ta zo mun da kayan cikinta da karan kwanta duka ta kawo kanta gare ni na ce ilaiki anni ba ni ba ke tafi tafi tafi sai take ce in kai ka kubuta daga sharina to yan bayanka ba lalle bane su kubuta daga sharina duniya ta faɗa manzon Allah wannan manzon Allah yake kuga ke faɗa sabon sa wannan sai na Abubakar radiyallahu karshen rayuwarsa yace aka mai abin sha aka mai ruwa da zuma da waye zai sha ya kama kuka yayi ta kuka har mutanen gun suka kasa bashi hakuri sai ke ta lokacin manzon Allah sallallahu mun sha daura dutse a cikin mu saboda yunwa amma yau gashi ina shan zuma ina shan ruwa kana tuna wannan ka sa kaji a gaba ka ci ka sha lemo ka yi waye duk baka damu ba sun mala tusalun yau mai zina da na'im sai Allah ya tutse mu ya mana tambaya duk mukurwar da ka sha wallahi sai Allah ya tambaye ka akan ta lahira ka shirya wannan shine aikin da yake gaban mu in zaka sauke burinka ka nemi taimakon Allah to ga hanya nan a buɗe in zaka ci gaba da dorawa kai buri da ganin kaman ba za a mutu ba da ganin wasa ake yi to ga duniyan nan kowa ta ishe shi Allah ta'ala ya taimake mu Allah ta'ala ya mana albarka Allah ya ba mu sa'ar rayuwa da sa'ar mutuwa muna roƙon Allah ta'ala dukkan alkhairai da ya saukar a bayan ƙasa Allah ya haɗa mu da shi muna roƙon Allah ta'ala dukkan wata uquba da wata bala'i da wata annoba da zai azabtar da bayansa ita Allah ta'ala ya tsare mu daga wannan Allah ya ga cikin rayuwar mu ya Allah Allah kasance tare da mu duniya da lahira Allah kada ka bar kafar mu ta zame ya rabbal alamin Allah kada ka bar shedan yayin rinjaye akan mu ya Allah Allah ka jaddada mana imanin mu ya Allah Allah ka jaddada mana imanin mu a zukatan mu ya Allah Allah mana roƙonka ka samu lafiya mu kammala lafiya Allah ta'ala ka rabba mu da rushewan aiki Allah duk abin da muka yi Allah ka kaddara dan kai muka yi shi ya Allah ka tanadar mana da shi gobe alƙiyama ya zai mana guzarin samun rahmar kai Allah Allah karka bar mu da dabaran mu da wayen mu ya Allah Allah karka bar duniya ta ruɗe mu ya Allah Allah karka bar shedan ya ruɗe mu ya Allah Allah ka tsare mana imanin mu da rayuwar mu Allah ka samu lafiya mu kammala lafiya muna roƙon Allah ta'ala marasa lafiyar mu Allah ta'ala ya ba su lafiya a gida ko asibiti Allah ka ba su lafiya Allah ka tada kafadun su ya rabbal alamin Allah muna roƙon ka duk wanda ke cikin wani hali na kuncin rayuwa ya Allah ta'ala ka fidda shi ya Allah ya Allah fidda mu gaba daya ya Allah ka sassauta mana irin wahalhalun da ake sha a wannan rayuwar ya Allah mamata mu Allah ya kabarta musu Allah mamata mu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ka ji kansu ka gafarta musu Allah ka sa aljanna ce makomaru Allah ta'ala mu ma da rayuwar mu ta ragu Allah ta'ala ka sa mu da imani Allah ka sa aljanna ce makomaru ya rabbal alamin da karshen karshe daga cikin abin da zai taimake mu duk matsi duk kunci rayuwa ta sauƙaƙa shine ka saki zuciyarka da nufin alkhairi ga kowa kar ka dinga tanajin mugunta a ranka kar ka dinga yi wa ɗan uwanka tanajin mugunta karka yi wannan daga cikin abin da zai taimaki ka duk kuncin rayuwa ka samu sawaba daga Allah to ka dinga daukan dan kankanin abin da Allah ya ba kana taimakon wani da shi cikin surru wallahi Allah ba zai tabar da kai ba duk kuncin da ake sai Allah ya daga ma wata kofa kana yin iska ka rike wannan amana ce karka kuduru kowa da mumuna a ranka sannan kuma ka dinga taimakon ɗan uwanka da abin da Allah ya hore ba wannan surru ne na samun saukin wannan rayuwar Allah ya sauka mana rayuwar mu Allah ya samu lafiya mu gama lafiya mu yi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita wa rahimta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majidun Allahumma rabbana atina fid dunya hasana وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون قوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الرحمن